العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد ‘yan uwa masu albarka barkanmu da kasancewa a daidai wannan rana mai albarka yau insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kashi na goma daga wannan zawiya mai albarka zawiyar maulanmu shak ado musa ta fawa balewa allah ya kara masa rahma wanda ke nan kofaran cikin garin bauchi wanda yau 21 ga watan efir 2022 ranar alhamis wanda ya daidai da azumi 20 watan ramadan kenan ko muna dare na 21 allah ya karba mana da farko kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye a muna so mu isar da sako na khalifa na wannan zawiya mai albarka a sayyid sheikh nuruddin ga dukkanin al'umman musulmi wanda ya yi na akan cewa a ƙara yin kira ga kowa da kowa game da wato sakaci da ake yi musamman a watan ramadan wanda yanzu watan ramadana ya ba mu baya har an ci kwana ashirin kwanakin kowa karewa yake yi wanda wannan sako ne mai muhimmanci ga dukkanin musulmi da ni da ku baki ɗaya ya kamata mu yi aiki da wannan sako domin gyara kayanka bai zamo sauke maraba ba kwanakinmu suna karewa ayyukanmu suna ƙara yin taɓarɓarewa kullum baya ake yi wajen aikin alkhairi yau kuma gashi nan wata mai albarka watan ramadan da Allah yake ninnin kalada yake rubanyawa ma masoya gashi nan watan tana shirin ta mana bankwana amma da ni da kai ba mu tunanin cewa menene muka yi na alkhairi wanda muke tunanin za mu girba a ranar tashin alkiyama to mu sani cewa yau daren 21 ya daga cikin dare da ake kirdadan kasancewar za a iya ganin watan ramadan a daren lailatul qadri to dukkaninmu mu tashi da yawan nafiloli da yawan zikirai kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi ya fito ya samu sahabbansa zai gaya musu daren lailatul qadri sai ya same su suna cikin tattaunawa wanda manzo Allah kafin ya ce su yi shiru manzo Allah ya ce to har an mantar da ni dama daren lailatul qadri ne wanda Allah yake ce lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مثل الفجر dare ne wanda shi kadai dare ɗaya in ka dace da shi da ka samu ibadan shekara tamanin kusan da ɗauri aka yi to wannan dare ɗin ya zo zai ga wasu habbai actual rana sai aka samu kuskure suna tattaunawa wannan tattaunawan su ya zama suna ɗaga murya manzo Allah ya ce an mantar da ni malamai suka yi sabani wasu suka ce a gomar ramadana wasu suka ce a sha ishirin ɗin Ramadan wasu ka ce a wanda ya fi inganci kamar yadda aka ji daga bakin annabi ya ce ku neme ta a cikin wutiri ishirin da ɗaya ishirin da uku ishirin da biyar ishirin da bakwai ishirin da tara a nan ne da a samu watan daren layatul kadri sa aka insha Allahu yau dare na farko kenan na ishirin da ɗaya wanda za a tashi wajen ibada duk wanda bai saba yin tarawihi ba yayi kokari yayi wanda kuma ba zai samu yayi a cikin jama'a ba shi ya fi lada in za ka iya yi a gefe domin tarawihi abin da ake nufi da tarawihi shi ake nufi da tahajjud kamar abin da ya sa muke yawan magana akai tahajjud da yawa wanda suke taya maganan sunna sunna da bid'a bid'a kulli yaumin idan an ce tahajjud wasu sukan ɗauki cewa wani ibada ne wanda alaramma zai fito da tsakan dare ya dinga jan baƙaƙen sura da farare da makka da madina ya kwarance wajen gwanintan wato mai da haddansa na alkur'ani shi ake kira tahajjud wanda asalin hakikanin haka ba haka bane idan an ce tahajjud a tsari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nufin tsayuwar dare da annabi yake yi fassaranta dai shine kokarin da mutum zai tashi da daddare shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a watan ramadan yake ba kullun annabi yake yi kamar yadda alqur'ani ya umarci manzon Allah wa minal laili fatahajjad bi fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda da daddare ka tashi ka yi ta salloli na nafila ba na farilla ba tahajjudi kenan asa an yaba asaka rabbuka makaman mahmuda da irin wannan tayi ubangiji Allah madaukakin sarki yanzu nan asa na ubangiji ba la Allah bane bitahqiq kenan tabbas Allah zai tashe ka ranar tashin alkiyama a makaman mahmudan makami wanda yake abin godiya wannan makami abin godiyar ita ce mukami da Allah zai kassafi annabi Muhammadu na mukamin laulaka mukamin da za a ce masa saltota washfa tu shaffa za a bace ne saboda wannan sallah na tahajjudi to amma a watan ramadan annabi yakan kara daura damara ya kara zage damtse wajen tsayuwan sallan dare musamman kuma kwanakin karshe din nan al-ashrul akhir manzo Allah yakan hada hadda kari da itikafi saka duk wanda ya samu dama zai yi kokari ya tsaya wajen wannan ibada wato shi tarawihi hutun da annabi yake a tahajjud shi ake cewa tarawihi idan annabi ya huta raha ya ruhu tarwihan ya huta ya dan dan kara hutawa in yayi nafila raka'a biyu uku dake shi na karanta surori masu tsayi sai ya dan zauna a huta saka to wannan ne yasa ake ce mata tarawihi zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi kiran al'umma akan cewa a hadu ana yin jam'i wanda yasa ake saka limami a masallaci ake yin jam'i daga wannan lokacin bid'a mai kyau kenan da aka fara kirkira da kamar da sayyidina Umar yake faɗi ni'matul bid'atu hazihi Allah ya kara sayyidina Umar rahama ya kara masa yarda ya kara ba mu albarkacin dukkanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu tashi a nan yadda muke muna maraba da manya-manyan malamai da suka kasance tare da mu a wannan waje wanda ga nan wato kwamiti na tafsir da kuma sayyidi ahmad shakado musa wanda na san insha Allah shi zai zo rika mana lokacin da ba mu zama a wannan waje da ke akwai uzurai wanda duka shi ma ga sunan suna tare da mu a wannan waje Allah ya saka mu kowa da alkhairi na makarakumullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا إذا هدر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu bayani kamar yadda muka faɗa a wannan sura wajen yin abin da yake bayani game da rukunan addini tare da ƙaryata Yahudawa da Nasara akan hassadar da suke nuna ta ƙarara ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ƙaryansu ya nuna dukkanin gaskiya take tare da annabi Muhammad zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqqi وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah ya tabbatar da cewa hassadan da suke wa annabi ba komai bane shine alqur'ani ya sauka ne ga annabi yana bayyana gaskiyar dukkanin abin da ya tabbata daga Allah yana karyata dukkanin karyar da suka kirkira suka jingina wa hadaran annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa kuma suke cikin sabani a kullun da kullun ba za su taɓa kaucewa ba akan halin da suke ciki na saɓani to wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya yi na alƙur'ani da gaskiyan da yake kai sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da bayyana mana abin da ya shafi wato arkan bayan yana mana qaba'ish na su wa'annan yahudu da nasara sai Allah ya ci gaba da bayyana mana al-ahkam at-tashri'iyya hukunce hukunce na shari'a hukuncin kaza kaza ne hukuncin kaza kaza ne kamar yadda muka ji bayanin yadda ake kafa hukunci na haddi na kisa da makamantansu wanda jiya mun yi bayani mai faɗi gwargwadon fahimta abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana to Allah yake gaya mana cewa tunda Allah ya yi bayani game da yadda idan mutum ya yi kisa ga irin hukuncinsa idan wani ya kashe muku ɗaya ga irin yadda za a kashe shi to idan mutuwa haka kawai ne fa sannan kuma idan mutum ya mutu bayan ya mutu abin da ya bari a bayansa me ya kamata a yi shine a lokacin musulunci akwai hanya mai ƙarfi tun kafin raban gado da kafin zuwa musulunci gado ba rabawa ake yi ba idan mutum ya mutu babba a gida ko mai ƙarfi a gida don ana iya samun wanda shi tsagera ne a gida ko da ba shi ne babba ba ya zamo yana nan ko dan fashi ne ko ɗan ta'adda ne ko ɗan wani ƙungiya ne na marasa mutunci to sai ya zamto yana da ƙarfi ko na da alaka da sarakuna ko na da wani abu to mai ƙarfi a cikin dangi to shine dai zo ya karɓa kasansa ya nemi waɗanda suke tare a yi alliance ya ga abin da zai samma wanda zai sammar sannan ya duba a matan babansa wace ce ya gani ya ga zai iya zama da ita ya gaji matan babansa ma in ya ga wanda kuma zai zama da su bai ya mai da su ku yangi irin wa'innan halin da ake ciki kenan a da kafin zuwan addinin musulunci da da wannan tsarin kowa a yau yake zama lafiya da wannan tsarin kowa yake cin gajiyar musulunci da wannan tsarin yau kowa yake zama lafiya in da ban da haka da yau idan har ka zalunci ɗaya daga cikin ƴan uwanka to shi ma ya zama tsagiran to dai da ya yake ka amma tsarin musulunci sai tsara yadda daga wane sai kaza daga kaza sai kaza to a wannan lokacin kafin a saukar da ayan da ya shafi suratul nisa na abin da Allah ya shafi raban gado sai Allah ya ba da raban gadon a hannun mutane da ya nuna muku adalci ku ba za ku iya yin adalci irin na ubangiji ba to shine Allah yake faɗa mana lallai kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut lallai an wajabta muku idan mutuwa ya bijiro ma ɗayanku mutum ya ga alamun zai mutu in taraka khaira in ya bar almal dukiya alkhaira anan shine dukiya in taraka khaira lil wasiyatu lil walid kuma Allah kira dukiya da ma'anar mene fitina innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim akwai yanda Allah ya yabi dukiya nan wajen ya daga waje mafi girma da Allah ya bi dukiya kira shi da alkhairi abin da yasa Allah ya kira dukiya da alkhairi ba wai akan kin kan dukiyan bane ya zama alkhairi a'a barin sa da aka yi sai aka ba ma wani ka ba ma wannan ka ba ma wannan wannan bayarwar ne sai Allah ya ce in taraka khairan amma da ce kai ne ka rike kana ci to sai a ta kiran shi da fitna fitna fitna amma da ya zamo da dauka a ba mu wani sai aka ce khairan khairan khairan khairan in taraka khairan idan ya bar wannan dukiya na alkhairi alwasiyatu to lallai Allah ya rubuta muku ku yi wasiya lil walidaini wa iyaye domin a lokacin idan mutum ya mutu to ya iyayensa wani hali zai bar su sai Allah ya ce idan mutum zai bar duniya da ya ga alamun mutuwa ya zauna ya rubuta ya ce gidana na waje kaza na bawa babana wani dukiya na kaza na ba wa mahaifiyata wance kaza na na ba ma dan uwana wani lokacin haka ake raban dukiya ba a fara saukar da gado Allah da kansa yace zai jibinci al'amarin ba in taraka khairan lil wasiyati lil walidaini lallai idan mutum ya bar dukiya mai yawa to yayi wasici lil walidaini wa iyaye wal aqrabin da wa'inda suke ma'akusantan dangi su ma duka mutum yayi musu wasiya ya faɗi irin abin da zai ba su al'akrabina su ne ‘yan uwanka ko abokan zamanka ko makwabtanka ko wanda ka gansu ba su da hali duk za ka iya musu wasiti Allah ya ce bil ma'arufi da wani abu na alkhairi wanda kai niyan za ka ba su haƙƙan alal muttaqin wajibi ne ga dukkanin bayin Allah masu tsoron Allah wannan farko abin da aka saukar kenan wanda Allah yake magana game da abin da ya shafi wasiya annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yana ce ma haqqumri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi manzon Allah ya ce mutum wato bai cancanta ga mutum musulmi yana da wani abu wanda yake zai ya iya kwana har kwana guda biyu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda sai ya cancanta ya zama ya rubuta wannan wasiyan ya ajiye a wajen shi bai cancanta wa musulmi ba ko kuma haƙƙi ne akan musulmi matakar na da dukiyar da zai iya yin wasiya a kai duk kwana biyu sai ya duba takaddansa ya rubuta wasiya na dukiyarsa da abin da ya bari a wannan lokacin domin shi abin da yasa ake rubuta wasiya babu wani rabon gado rubutacciya ajiyayya kama ita wasiya tana da sharuɗanta tana da ka'idojinta tana da yadda ake yinta sannan kuma tana da ma'ananta abin da ake nufi da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wajibi ne ga dukkanin musulmi kar ya kwan biyu bai yi wasiyar abin da ya bari mawaye mawaye ya bari ba da kaza da kaza lokacin malamai sun ce ba annabi yana nufin kwana biyu bane da ma'ana a ba a son mutum ya ɗauki dogon lokaci bai cika wannan sunna na annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wasiya tana karkasuwa akwai lokacin da wasiya takan zama dole akwai lokacin da wasiya ta a lokacin dukkanin lokacin wane da kuma su ba su ga kawo titi ba ba su ga ka rubuta ba in suka ci su sun ci halal kai kuma kana nan ana maka azaba wannan malamai suka ce wasiya ne na dole dole mutum in ya san adabin shi bashi ko kuma ka tara dukiya lokacin zakka yayi baka fitar da haƙƙin Allah ba shi ma mutum dole ka bar wasitin cewa lokacin zakka na yayi ban fitar da haƙƙin ubangiji ba dole wannan shine wasiya na farko wanda yake mu haƙƙi wa dukkanin ɗan adam ya zamo dole ne bar mai da amana bashi zakka haƙƙin Allah madaukakin sarki akwai lokacin da wasiya take zamowa makruhiya shine lokacin da mutum zai bar duniya amma ba wani kuɗi ya taka kara ya karya yake da shi ba sai da ya ga zai bar duniya sai ya duba yayan ya ce bari ya musu mugunta misali kuɗin da yake da shi bai da yawa sai ya tattari kuɗin kawai sai ya dinga bankaɗarwa na baka wani kaza na baka kaza na baka kaza wannan wasiya ce makruhiya wanda tana iya irtika zuwa ga mahallin haramun abin da yasa malamai suka ce makruhiya ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara dukiyansa yake cewa duk gashi nan a saka ta farkin Allah lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai gaishe shi annabi sallallahu alaihi sai yake ce masa ai da a ce zai rage da yafi ya rage daga ya kuma ya shi nisisi ya mai da shi sulisi ya kai da shi sulsani manzon Allah ya ce da za ka mutu ka bar iyalanka cikin wadata ya fi ka mutu ka basu suna roƙon mutane ashe idan Allah ya baka to kar ka yi keta ma ƴan uwanka ko iyalanka ka ce zan mutu ba ni da magaji bari in babbaza kuɗin in lalata kuɗin kafin na mutu wanda har ya kai ga cewa yanzu a wasu ƙasashen maza ga mutum zai mutu wai sai ya rubuta a gwamnatance kuɗin nan na bar shi wa karnuka na ne in karnan sun ci sun koshi in an rasa yadda za a yi a je a watsar da a je a yi yadda za a yi da kuɗin amma dai wa karnuka ya bari babu dan uwansa ko daya kaga wannan da a musulunci ne sai a ce masa a'a baka isa ba domin doka ne wasiti idan mutum zai wasiya a dukiyarsa idan har aka ga wasiyan ya wuce sulisi to ko da haƙƙinka ne ba za a yadda ba misali sai da kaga zaka mutu ba ka taba zuwa aikin haji ba yanda yau muke jin labarin wai aikin haji zai koma miliyan biyu da ɗauri mutum tun haka wasu suke cewa yau ana musulmi ne yake kula da mu amma kaman wancan an yi dublin wancan shekaran izuwa yanzu kuma an sake ce an yi an ƙara dublin ɗin wanda aka an yi ai yawa helifofilin ko ko fafilin abin ya yi ƙarun ya yi yawa kuma wannan ko a sani ko ba a sani ba hana aikin haji ne kai tsaye shi kuma aikin hajin nan Allah ya nemi a yi shi wa'azzin fi nasu bil hajji a tuka rijalan wa ala yashhadu manafi'a lahum ana zuwa ne Allah ne yayi umarni yace aje ai ya bambanta da tourism bai kamata a maida aikin haji wani abu ne wai kaman wai gwamnati babu ruwanta a ce gwamnati ce ta babu ruwanta da wani aikin haji ita ba a zabe ta dan aikin haji ba wannan ƙarya ne aikin haji abu ne wanda yake ya shafi rayuwar duk musulmi to ashe ko tun da ya shafi rayuwar musulmi dole ya shafi rayuwar gwamnati tunda musulmi gwamnatin nan tana mulkan su yana da kyau wanda suke makusantan wannan al'amari lallai muna kiyaye ma junanmu shiga afkawa wa haɗari da faɗa da Allah don wannan abu ne wanda zai iya faɗa ne ga Allah maɗaukakin sarki a yi ta tsawaitawa a yi ta tsanantawa abubuwan banza da shirme an rarrage su an mai da su abu mai sauki amma sai abin da ya shafi bautan Allah ya zamto ana neman yadda za a yi a hana shi ta hanya imma mubashar imma gairi mubashar wannan gaskiya babban hasara ne babban laifi ne to lalle kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa wasici akwai lokacin da wasiya ta kan zamo idan a musulunci ne idan kuɗinka sulusi ne misali kuɗinka misali tun da yanzu an ce aikin hajji a ce a kaddari ka bar miliyan shida aikin hajji kuma an ce miliyan biyu da ɗari biyar da kaga za ka mutu kullum fa miliyan shida na tare da kai sai kwanta rashin lafiya likita ce maka tofa alamun ka zo bakin rani sai ka daga takarda gobe za ka mutu karfe shida na safe ka san akwai likitocin da har kwamfuta na gaya musu ko wani zai mutu nan da awa kaza amin aikin hajji to sai aka duba cewa aikin hajjin nan an ɗaura shi ya kai miliyan biyu da ɗari biyar to ba za a ce maka aikin hajji ba dan ya fi sulusun kuɗin me yasa tun kana da rai baka yi ba me yasa tun da ranka baka yi ba kuɗi ne na magada idan har ya fi one over three a cikin kuɗin abin da ka bari na wasiya ko da ya shafe ka ba za a karɓa ba balle kuma ka yi ka ce a ba ma wani a ba ma wani in suka duba su ce a daga cikin ya sulhi in ya wuce mu ba mu yadda ba kuɗin su ne kuma za a ban musu dole doka ta ban musu wannan tsarin musulunci kenan Allah ya taimake mu akwai lokacin da wasiya yakan zamo wasiya na haramun misali wasiya na haramun kamar yadda muka faɗa duk wasiyan da aka yi yafi sulusun dukiya wannan wasiya ne na haramun wasiya na makruhi shine wasiyan da koda bai kai sulusi ba amma sai zama kuɗin bai da yawa ko da kuɗin da ka bayar bai kai a ce 1 over 10 ne sai amma kuma wannan wan ɗin suna bukatar sa to wannan wasiya ce ta makruhi wasiya ta haramun duk wasiyar da aka yi ta wuce one over three na dukiya mutum zai mutu ya ce na yi kyautan kaza ko a gina min masallaci kaza a yi kaza a yi kaza in kuɗin ya fi sulushin dukiya wannan wasiyan ba ta karɓi ba haramun ce musulunci bai yarda da ita ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan haka domin kuɗi ne na haƙƙin magada kai kuma in kai haka ka shiga cikin haƙƙinsu sannan wasiya tana da rukunai wayanda wayannan rukunan guda hudu ne rukuni na farko na wasiya shine kai mai yin wasiya mai yin wasiya na farko ya zamto ba mahaukaci bane don ana iya samun mahaukaci da ya gaji dukiya ka zo ka dinga koya masa cewa ka ce ka ban min kaza har ya rike ya yana cewa na bar mawa da kaza na bar mawa da kaza wasiyar mahaukaci ba ta karbuwa wasiyar ɗalɗal mutum ɗalɗal shi ma wasiyar ta ba ta karbuwa wanda ma'ana irin wanda ake ce gala hangal bayi da hankali aljanu aljanu mutane mutane wannan shi ma wasiyarsa ba ta karbu ba wasiyar wanda yake ya fita cikin hankalinsa ba ta karbu ba haka wasiyar yaro yaro ɗan karami yayi wasiya shi ma wasiyarsa ba ta karbu ba ana son mutum ya zama mai hankali baligi domin yaro kuna da kuna da rai ma ai kudin ba ko na da rai kudi ba a bashi rike kudin sa ma sai a ba mai riko ma wani waliyin maraya sai ya girma tukun Allah ce a mayar musu dukiyansu sai aka to yaushe ma kudin ya shiga hannun shi balle ya bayar to na farko ana son mai yin wasiya ya zama mutum ne mutamayyizi da baligi mai hankali bata inganta wato wani yayi wasiya ba in ba dai wa'annan wanda muka faɗa ba wannan shine abu na farko sannan wasiya abu na biyu abin da za a yi wasiya da shi abin da za a yi wasiya da shi din nan na farko kar ya zama haramun kamar mutum ya ce zai wasiyan kamfanin giya ko za ka yi wasiyan wani abu da wanda yake ya shafi haramun ko wasiya na kuɗin karuwanci ko wani kuɗi na haramci na tozarta wani musulunci wannan shi ma abin da kai wasiyan a kansa za a duba a gani ya yi daidai da musulunci in bai daidai shi ba shi ma za a mai da wasiyar bayan wannan wanda za ka yi ma wasiyan waye za ka yi ma wasiya to shi kansa wanda za a yi ma wasiya shi ne kaso na uku to dole ya zamto musulmi duk da wasu malamai sun ce hatta arni da ka yi musu wasiya amma ya zamto arnan nan arnan amana ne misali za ka bar duniya kudin da ka gani ka bari sai ka ce to na yi wasici a je a gina bohol tuka tuka guda kaza a garin gari kaza gari ne ba na musulmi ba kace a je a yi duk ya halatta za a je a yi musu domin la'alla yin hakan ya jawo su su musulunta sai daga musulmi ya gaya musu wannan aikin to wasici musulunci da har wa arnan amana ana iya yi ana iya yi da ka yi wasici ka ce a yabi kuɗi a kai garin makka a yi gyaran raudan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka ce a kai garin makka a yi kula da ɗakin ka'aba ko a kula da masallacin ɗakin ka'aba ko masallacin manzon Allah ko ka bayar ka ce kabarin waliyi wani kaza a gyara shi a kyautata shi ko ka bayar ka ce a kai makaranta kaza a kyautata makarantar ko ka bayar ka ce duk wannan wasiyan shi ma ya halatta ga abin da kai wasiyar tunda wanda kai wasiyar ba mutum bane amma shi ma ya cancanci a masa wasiya wannan wato sharda na uku kenan to sharadi na ƙarshe shine siga dole daga cikin rukunan wasiyar shine sigar wasiyar da ka take wasiyar ka ce kaza domin haka kawai mutum ba zai kalle ka a ido bai ce a bada kuɗi ba sai ka ce to ai daga alamu alamu ya nuna wane ya bani kaza ai ina kallon sa na ga yana min dariya kafin ya mutu motan shi nan na waje wanda aka zo da ita ya bayar za a ce a'a bai bayar ba da yasa sai an samu siga don ba haka ba kowa ma kawai da ya kalla ya ce ah ni ma fa na gane a haka ne dariyan da bakan nan ni ma na yadda ni ma ka san gidansa na kaza alamu ya nuna min ya bani yanzu sai ka gani kuɗi ya lalace da sunan to sai an samu siga shi ma kafin wasiya ya cika to abu na karshe shine akwai abubuwan da suke bata wasiya abubuwan da suke bata wasiya shine wanda ya yi maka wasiya ya maka wasiya in ya mutu kaza sai sai zo bai mutu ba misali an rubuta masa cewa zai mutu lokaci kaza sai ya tashi hankalin shi ya tashi ya rubuta na yi wasiyan gidana na waje kaza na ba mu wani washe gari bai mutu ba kwana uku bai mutu ba kawai zai dawo ya ci gaba da harkar shi to kai kuwa kai da kake nan sai ka zo ka riga shi mutuwa wasiya ta tashi wasiya ta tashi ko kuma yi maka wasiya akan ya baka kaza sai kuma ya zama bai baka ba kai karga shi mutuwa shi ma wasiya ta tashi ko kuma ya maka wasiya sai da ya maka wasiya da safe an shiga kansa kamar zai mutu sai sake dawa kalau sai ce na fasa wasiyan nan sai sake koma rashin lafiya wasiya ta tashi akwai wanda suke lalata wasiya ko wanda aka yi wa wasiyan yayi juhudi yace shi ba a yi ba shi sam kawai bai yarda da wannan wasiyar ba kaza kaza shi ma ta tashi ko kuma ya maka wasiya a mukami na farko da muka faɗa na haramun ma'ana ya wasiyar abin da ya fi sulusun dukiyarsa shi ma wasiyar ta tashi saka to wa'innan su ne sharuɗai da rukunai da abin da suke ɓata wasiya to wannan a zamanin musulunci kafin bayyanar gado wannan ayan wajibi ne ga duk musulmi sai ya rubuta mun tashi mun gani wannan a tsari na muminai masu koyi da annabi muhammadu suna rubutawa kamar irin su ina jin abul walid albaji ya rubuta littafi guda mai suna kitabul wasiya wanda ba zai ga yadda ake wasiya idan ka koma alkur'ani annabawan Allah sun yi wasiya kaman annabi ibrahim an kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi madha ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون da yadda za mu ji Allah yana ban bayanin cewa wasiyan annabi Ibrahim wasiyan annabi Lukman wasiyan annabi Yaqub za mu gani a Qur'ani annabawa sun yi wasiya haka shugaban halitta annabi Muhammadu manzo Allah ya bada wasiya wanda annabi kafin ya bar duniya ya ba da wasiya musamman mun kuma hadisin nan na sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda yake cikin sahih bukhari wanda yake cewa nahnu ma'asharal anbiya'i la nurasu kullama taraknahu sadaqa mu dangin annabawa ba a gadan mu misali wannan shi ma yana da cikin wasiya na annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi wasiyaci wa matansa yayi wasiyaci wa ƴaƴansa sai suna Fadima alaihi salam yayi wasiyaci wa su Imam Ali sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman ibn Sabit da su irin Zaid ibn Haritha da irin su Ammar ibn Yasir yayi wasici daban-daban daban sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda har yayi wasici daga cikin wasicin sa yace a kula da makaranta alqur'ani a kula da malamai masana alqur'ani a kula da mata a cikin daki inji Annabi Muhammad sannan yayi wasici da cewa a kula da iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa taraktu na bar muku a sakalain ما انت مقصدتم به ما لن تدلوا بعدي كتاب الله وعترتي اهل بيتي a wani kuma ruwaya wanda manzo Allah ya bar kitabullahi wa sunnatihi wanda ruwaya ne wanda yake akwai magana akan sa ba shi da inganci Allah ya taimake mu saka to wannan wasici a musulunci abu ne wanda yake wajibi kafin saukan gado amma har yanzu kuma malamai sun ce yanda Allah ya ce in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin wannan ko da aya ta zo ta shafe shi bata shafe na wal akrabina ba idan mutum yana da wadata ana son ya rubuta wasiya ma ƴan uwansa tunda ya san ba za su gaje shi ba yayi wasiya ya dan babba su wani abu ya ba su wani abu ya dan dauki wannan ya ba su tunda ya san ya mutu ba za su gaje shi ba to ya taimake su in ko ba haka ba za su zai zo ya mutu in bai bar ƴaƴa na gari ba yaran su dinga wulakanta iyayensa bayan da ya iya shi ya jawo kansa ko ya bari wata mata wacce ko ba na gari ba ita ta yi dan tattare ta yi yanda za ta yi abinta bayan da ya iya saka wannan shine abin da ake so faman baddalahu Allah ya ce duk wanda ya canza wasiya a asalin salon da aka yi ta ba'da ma sami'ahu bayan ya ji ta karara mutum ne ya zo zai mutu kana wajen sai ka ji yanda ake wasiyan ya gama faɗa karara da ka tashi sai ka canza ya ce a ba ma mawane kaza sai kai kuma da ka zo ka canza sunan wa da ka sa sunan wani Allah ya ce fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu laifi bai kan wanda ya wasiya laifi bai kan alƙalin da ya raba wasiya laifi bai kan wanda suka taru aka kai gaddamar da wasiya laifi na kan wannan munafikin da ya canza abin laifi na kan shi kuma wannan laifin za a sai da shi ran tashin kiyama kuma malamai suka ce Allah zai iya jarabtansa shi ma in ya tashi mutuwa sai Allah ya yi ko a kuskurance sai an canza kuma yadda za ta yi ta cutar da shi har na kabari inna Allah lallai Allah sami'un na jin duk abin da aka yi wasiya da shi alimun yana sane duk abin da aka yi wasiyan nan kamar yadda yake ji kuma yana sane da abin da ake faɗi saka mutum ya yi kokari Allahn da yake kula da kan wannan wasici yana ji kuma alimun ya sani saka wanda ya ji kuma ya sani ya kamata a kula
فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأتلى بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية دعام مسكين فمن تدوأ خيرا فهو خيرا له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa kamar yadda muka saurari batu akan wasiya da irin yadda Allah ya saka sharuɗa da dokoki wajen kula da yin wannan wasiya Allah yake cewa faman khafa min musin janafan ubangiji ya san cewa wanda zai wasiya ba kwararre bane ba gwani bane saka akwai gyara a wasiyar mutum zai iya wasiya kuma wasiyar ta zama ba daidai ba sai Allah ya ce faman khafa duk wanda ya ji tsoro na janafan kuskure min musin daga mai wasiya mutum ne zai yi wasiya daga ƙoƙarin yin wasiyarsa sai ya karkata zuwa ga wani waje shi yasa malamai suka ɗauke shi a matsayin alkhata domin aljanaf sun ɗauke shi a matsayin almail kamar karkata ne misali zai wasiya ko sai kuka ji gaba ɗaya wasiyarsa in ya tattaro sai ce a ba mu abokin shi wani in ya tattaro ya sake ya raba dukiyar kafa abokansa to anan wanda suke wajen da su ce masa a'a wane wasiyar da kai ma wane a rage zuwa kaza a ɗauki wasiya kaza ma wane ɗan uwanka bai da kaza ko ya yi ta wasiya masirkinsa ko ya ta wasiya duk wanda zai wasiya a wannan lokacin to wanda suke wajen Allah ya ba su dama su taimaka masa wajen a gyara wasiyan ko kuma ko da bayan ya zantar za a duba abin da ya cancanta a wasiyan a canza shi in an ga a cikin wasiyar san akwai karkatan kuskure ko kuma wani hali na son zuciya ko keta a cikinsa sai da lokacin ba Allah bane ya da kansa amma lokacin da Allah ya da kansa ai ta waye wallahu alimun hakim da Allah ya gama bayanin yusikum Allahu fi auladikum lizzakari kaza kaza kaza sai Allah ya tabbatar da cewa fa wanda wannan fa faridatan min Allah rabo ne daga gwani Allah wanda masani ne alimun masani ne hakimin gwani ne babu canji a rabansa amma rabo na wasiya sai Allah yake cewa wanda yayi fa aslaha bainahum mutumin da ya ji an yi wasiyan sai ga gaba ɗaya wasiyan karkata sai Allah ce fala isma alaihi wannan bai da laifi ba za a ɗauke shi a matsayin wanda ya yi zalunci ko wanda ya karkata asalin abin da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi ba hasali shi kan ma gyara ya kawo Allah yake cewa duk wanda ya yi wannan domin tsoron cewa a yi kuskure ko tsoron rashin adalci fala isma alaihi babu laifi a gare shi lallai inna Allah Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne ya gafarta ma wanda ya wannan kuma zai ji tausayinsa saboda kasancewarsa shi ma bawa ne mai tausayi mai neman kawo sulhu tsakanin al'umma Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ubangiji yana gaya mana cewa ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikum siyamu lalle an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa mutane wanda suke gabanninku wanda suke gabanin la'allakum tattaqun Allah ya yi haka ne domin ku kasance masu tsoron Allah idan an ce asiyamu azumi abinda ake nufi da azumi shine kamewa amma idan an koma ta fannin istilahi na musulunci in an ce azumi shine ibadar da ake ɗaukanta daga farkon alfijir zuwa faɗuwar rana wanda kuma ba a ci ba a sha ba a kusantan iyali tare da niyan yin hakan a matsayin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake nufi da asiyamu shine abin da ake nufi da asawmu shine abin da ake nufi da azumi to Allah ya ce ya wajabta muku kaman yanda wanda suke gabannin ku na Yahuda da Nasara su ma Allah ya wajabta musu azumi Allah ya ce ba a banza azumi yana sa wa mutum tsoron Allah domin mutum zai san yayi yunwa take ita kuma yunwa tana yin linzami wa zuciya duk wanda kaga yana rawa ya ce ya koshi ne ko ba haka bane ba amma a lokacin da ga mutum na layi kaga ai zai gane ashe asali fa ga yanda yake fa in ba komi fa in ba tallafin Allah fa akwai matsala sannan a lokacin imani zai shiga zuciyarsa yaya talakawa suke yi in su shiga halin yunwa don wani shi bai san barin abinci ba duk inda yake cin abinci yake yi akwai wani wanda aka taɓa bin labarin shi a gadonsa ma firist aka yi yana bacci tsaban sabo da yi kawai zai buɗe firist ɗin baya gani ya jawo kayan zuke-zuke sai ya sha lita biyu wala yana bacci aka ce sai ya zuke a'a samun dama ne yawa wani kuma yana nan abin da zai ci a rana ɗaya babu to azumi ibada ne da yake kusantar da kai ga Allah kuma yake sanar da kai halayen bayin Allah idan Allah ya maka ni'ima fa summa la tus'alun yawma idan anin na'im ba dabaran ka bane Allah zai tambaye ka kai ma wannan niman da aka yi maka to shi sa Allah yake cewa kama kutiba alladhina min qablikum su ma na gabannin ku an rubuta musu su ai na gabannin mu sune yahud da nasara to nan malamai suka yi ta bibiyan shin yahudu da nasara su ma suna da wani azumi kamar yadda mu muke da azumi sai suka ce eh su an ba su watan ramadan kwana talatin ɗin nan yadda muke su kwana talatin aka ba su amma su azuminsu akan fara ne tun isha'i in aka fara tun isha'i ba ci ba sha ba wani mu'amala tsakanin kowa da kowa balle wani ma'amala tsakanin mace da namiji har sai wata isha'i in isha'in ta koyi ka ci abinci shike ne ka sake sai ka sake haɗiyewa kamar da yawunka da ka zare shikenan sai suka ga kuma wani Allah ka san Allah in Allah ya ne abu ya san da yake sai duk watan Ramadan in ta tashi zuwa ta zo da zafin rana bau dama abin da sake ce mata ar-Ramadan an ɗauko ta daga arramat arramat shine zatin rana a duk watanni a kirge hisab na alkamariya babu wata ne zafi irin watan ramadan shi yasa ake jinjina wa sahabbai da suka yaki yakin badar a watan ramadan sha bakwai watan ramadan a tsananin zafi suka je suka yi haka yakin tabuka sun yi a tsananin zafi yakin mota a tsananin zafi yakin ina yakin ina to amma abin mamaki su wa'innan kasan banu isra'ila su kuma ba su iyawa wa Allah su yanda in sun ga Allah ya jarabce su ma fitowa suke ta wani waje suka ga zafin rana sai suka ce to wai mu zafin nan ba za a yi bane sai muna azumi sai suka ce to mu zauna a zo a yi zaman sulhu aka kira malamai suka zazzauna yanzu ne mafita suka ce mafita ɗaya ne mu dai Allah shine halicce mu ba za mu daina ba amma yanzu tun da haka ne ai akwai lokutan sanyi ko aka ce suka ce to yanzu mun daga daga watan ramadana mun zaɓi lokacin sanyi idan ana sanyi sosai dama lokacin muwa wani walwala amma ramadana ta zo ga zafi ga noma ga yunwa sai mu je mu a lokacin sanyi za mu yi wata cif za mu ƙara goma kafin lokacin sanyin bayan watan kuma mu ƙara goma mu da ma masa hamsin ba sai kuma yin azumi hamsin su azumin su hamsin suke yi amma mu al'umman annabi muhammadu saboda albarkan manzan Allah a talatin ɗin da aka ba mu yi ɗin sai Allah ya sassaƙe mana tsakan dare tun daga magariba za ka yi ta ci kana sha kai duk abin da ka ga dama har zuwa wata alfijir shi aka saukar da aya wa hilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم har izuwa ƙarshen aya wanda da su a zamanin bani Isra'ila in kana azumi da ka da isha iyayen nan he ba isha iyayi fa duk tsayin ranar zai kare a kanka kana gamawa ka samu abinci ka kurɓa ka ci kenan sai ka sake rufe bakinka ka mai da yawu sai wata isha'i suka ce kai mu kan gaskiya bari mu yi lissafi to shine da ku gani su suna azumin su har yanzu su ma suna yi har yanzu mun zauna da wasu kirista a makaranta wanda suna azumi kwana hamsin suna yi su sun tsara wa kansu in ana sanyi tukun sai su fara azumi amma kuma yana ga azumin sun fa ba fa yadda Allah ya tafi suke ba suna suna yin suhur da ranar ne hala to shi Allah ke cewa wannan abu ubangiji ne ya muku umarni la'allakum tattaqun domin ku tsoron Allah su ma wanda suke gabanin ku yayi musu wannan umarnin sannan su ma da yayi musu wannan umarni sun biye sun ƙi wasunsu wasunsu sun yi Allah ka sa mu cikin wanda da maka biyayya Allah yake cewa ayyaman ma'dudat azumin nan kwana ishirin da mu al'umma ne ummiyai ba mu karantawa ba mu yin karatu ba mu rubutu amma mu kirgen wata a wajen mu haka ne haka haka haka aka ce annabi ya cika talatin wani ya cika ishirin da takwas a ishirin da tara ko ishirin da tara Allah ya taimake mu to wannan ayyaman ma'adudat wata ne wanda aka yi shi a kwanaki kidayayyu a cikin wa'annan kwanaki kidayayyun ne za ku wato wannan ayyaman ma'adudat da ku gabatar da wannan azumi a kwanaki kidayayyu faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance marar lafiya ne a cikin ku aw ala safarin ko kuma ya kasance yana kan halin tafiya ubangiji wanda ke sarki ke cewa fa'iddatun min ayyamin ukhar wannan zai yi wasu kwanaki ne takaitattu a wasu a wani watan ba watan ramadana ba wanda wannan aya tana da bayani mai fadin gaske ina ga za mu gice ayar domin mu tafi zuwa ga ɗan ƙanƙanin lokaci la'alla za mu samu tambayoyi kafin nan kuma sai mu dakatar da karatunmu gobe mun zo sai mu biya wannan aya mu tashi a inda aka tsaya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace kamar yadda jiya mun gabatar da ɗan takaitaccen sako ga ɗaya daga cikin 'yan tasha wanda yake tanshi game da abubuwan da yake yi na fitsara da jahilci a addinin musulunci kuma mun aika masa sako jiya wanda sako ya riske shi duk da mun ji maganganun da ya yi da shiru ya yi da ya fi matukar kuma bai sa hannu a kayi ya ce ya tuba ba ba za mu bar shi ba da bibiya na ilimi da kuma tona asirinsa da makircinsa da munafincinsa sannan dukkanin abin da yake yi na barazana da hauragiya wanda da ita ne yake ci yake sha to mun sa ido a kai hatta rikicinsa da hassadarsa da ya dinga yi tun da dama mutum ne wanda ya gina tafiyarsa akan ƙarya makaryaci ne kuma komai nashi da ƙarya yake ciyarwa mu duba irin maganan da ya yi ya ce wai azamar da ya zo wai tsaban yana jan aya da hadisi sai da aka fashe da kuka kuma wanda ya fashe da kukan tsaban ya ji aya da hadisi maulan mashak ado musa abin mamaki mutumin da yana ganin alkur'ani bai jan aya daidai na kallanta bai iya jan aya daidai in ya ɗaga kai yana so ya yi larabci kame-kame ke yi wanda larabcinsa wai da sunan ka zauna a saudi larabcin da yake yi in ya haukan mimbari billahi azim na sani inda ba larabe kai ɗaliban ilimi inda za su saurare shi wallahi da shi kuka kukan kuma na tausayi ba wai kukan wai irin kukan mai bunsuru alhajin bunsuru wai an ce wai an masa wa'azi an mai wa'azi ya kalli ustazin ya fashe da kuka ya ce alhamdulillah zakka ya shiga ya ce ba zakka ba ne gemun ka neman kama da bunsuru na da ya bata shi ne na tuna bunsurun nake kukan rabuwa da bunsuru abin da ya sa na ce wannan maganan sai mun titsiye shi ya kawo shi ne ita ƙarya ba a barinta domin makaryaci tsinan ne a wajen Allah ya yi da'awar cewa haka ya faru muka ce to muna roƙo tun da ya yi ƙarya ya ce wai akwai a youtube sun saka billahi lazi Allah wa inda a shekara ɗari ba zai samu ba babu wani waje da aka ce an yi kuka dan shi ya zo da aya dade shi ko sai tsarancin a lokacin ma gabaki ɗaya rikide waye rude waye domin duk bakin da zai ja in ya ja ya ce masa ba haka bane yana daga abin da ya sa kullum dan yana neman ya ɗaukaka a wannan lokacin sai ya dinga kama suna na sa tsoho kuka na sa tsoho kuka dan ya zagi iyayen manzon Allah shi wannan abin ya masa alfahari yake shi ya fara zagin iyayen Annabi Muhammad Abuci to amma mu abin da ya sa ba mu damu ba sanin asali babu wanda zai zagi Annabi Muhammad sai wanda ya san asalinsa ya san asalinsa shi sa dai duba masu asali babu wani dole wal anjali to wanda ya yi irin wannan kaga babu mamaki to amma in har bai zo ya tabbatar ba to ko kullum za mu dinga tambayansa ɗaya bayan ɗaya kuma za mu bibiye shi a bibiya na ilimi da karatu dama mutum ne mahassadi baƙin mahassadi jiya na faɗa wani kira ne dinga dariya ce wallahi haka shi shi kaman biri kyamun shi kaman biri saboda me yasa hassada ba abin da ba ta gadarwa kuna zaune a nan garin abubuwa nawa ya dinga faruwa ‘yan uwansa wanda yake da awan shi salafiya yake yi din ɗaya ba wanda bai faɗa da shi ba sabon mahassadi ne da kasancewa jahili ne kun san shi kadai ne wanda har yau bai da nayi akwai wanda ya taba zuwa ya ja sallah a masallacin mutane suka ce kai wannan ya yi karanta alqur'ani sai da yasa ya fito gidan saboda me yasa wai yana tsoron a ce ga wanda Allah ya yi wa baiwa ya fi shi duk wanda ya faɗa da su Allah ya ɗaukake su shi Allah bai shi har yau a garin nan ma ba a san sunan shi ba abin da aka san shi dai kawai shine dan hayaniya dan siyasa karan yan siyasa bayi komai yanzu mimbarin karatun da ake karanta addini ya mai da shi mimbarin ne na aiken wasu yan siyasa wanda kuma wannan tonan asiri tana nan za ta zo muna da sako mai ƙarfi gobe zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi. Yanda ta gane cewa ɗan ta'adda ne take neman ta taimaki al'umman Bauchi ta hanyar hana su haɗuwa a wajen da ba a san menene aka bubbune a wajen ba. Da suna ana kiransu sallan idi. Mutum shi ɗaya zai fita a cikin gari yana yawo da bindigogi, kowa ya sani. Ba hukuma yake ba. shi ba police ba shi ba SS ba hazali mana yake da gwamnati wai na abubuwan yake tunanin cewa mu za mu ji tsoron mu gaya masa gaskiya ya yi kaɗan duk abin da bayi tunanin mun sani mun sani a kansa kuma ya sa ido a hankali a hankali za mu yi ta jan zaren har sai mun kai yadda za ta tsinki kuma wannan sako ne na ƙarshe a yau dai mun gaya masa ya je ya tono odiyar da ya ce wai akwai yanda shi ana zaune a mukabala ya sa malam kuka to muna son ya kawo wannan odiyon in kuma ya rasa mu ko za mu je mu ɗibo mai labaran fakara na jeji tukunna mu kawo masa cikin gida mu mun san yadda za mu shi ya san me nake nufi in har ka san wata baka san wata ba in kuma ka san na faɗi baka san na mayarwa ba wannan shine sakon da zamu yi ta a ƙarshe amma wannan Hausa ne shi zai gane ta wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh la'alla akwai tambaya sai mu wuce in ko babu sai mu addu'a rabbana Allah ya mu sani
Assalamu alaikum tambaya na shine mutum ne ya samu taɓin hankali na tsawon shekara uku ko hudu sai ya samu lafiya da ya samu lafiyan dai biya sallan da ake bin shi ne da azumi ko kuma sai kuma kamar adadin raka'an da ake na tsaiwan daren nan na lalatul qadarin nan
na farko mutumin da ya samu wato taɓin hankali zai biya ayyukan da ake bin sa koko ba zai biya ba to a nan kai tsaye ba zan jazamce da magana in ce maka zai biya ba kamar yadda kullum nakan faɗa sai dai in ce maka to sai na bincika in Allah kai mu gobe zan zo da amsansa amma abin da yasa akwai magana da na sani na malikiya cewa zai biya ka gane ko sabila yanzu duk wani fatawa sai kaga kuma an sake mata sabo amma a- a mafi inganci a zancen malikiya zai biya abin da ya bari barin baka kawai a shigar malikanci din ka gane ko zai biya tunda ya samu tabin hankalin ya warke ka gane ko amma abin da ya shafi a maganar mene daren layatul kadari rakawoyi guda shida a rakawoyi guda goma sha uku goma shine wanda ake duk dai sallan tahajjud ai sallan asham da kaga ake yi shine tsayuwar lailatul qadri sallan asham da ake yi ita ce tsayuwar lailatul qadri ita ce tsayuwar da ake yi rakoi ne ake yi guda goma sha uku raka goma rakoin me ke da suna shafa'i asham raka biyu kuma shafa'i raka ɗaya kuma witri domin ruwayan sai tuna Aisha wanda take ce annabi ya taba karawa fiye da wa'innan rakoyin ba duk da akwai ruwayan da aka nawaito har 20 da wani abu to amma dai wanda yayi wannan shine asalin abin da ake nufin man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan abin da ya tabbata kenan Allah ya taimake mu amma su din ake so in mutum zai iya yaye su da tsayi kamar yadda manzo Allah yakan iya karanta bakara a cikin tsayuwar sallansa Allah ya taimake mu na'am na'am
malam tambaya na shi ne kamar mutum yana sallah to ana sa sutura to idan bai sa suturan ba wanda zai wuce a gaban shi ya kamar taku nawa ne dai ya wuce wanda bai kai ya wuce a gaban sallah ba
a nan abin da za mu ce hanya in ya raba da yawa hanya ake cewa in ya raba misali kamar yanzu kana sallah a nan gabacin titi ne kaga wannan akwai mitan tsakani tare tare da ku amma mafi inganci da abin da manzo Allah ya yi magana kawai saka suturan duk wanda bai saka tura- sutura ba har aka zo aka wuce gaban sallan shi ma zai iya yin laifi inda akwai sutura shi ko bai wucewa gaban sutura manzo Allah ya ce da zai hakura ya tsaya wasu suka ce wata wasu suka ce tsawon zamani har shi mai sallan ya gama ya fi masa domin dai ɗauki laifi amma babu wani mita kai tsaye da aka rawaito ga shi mita kaza ne sai dai amma in hanya ya raba kamar shi wannan sira ɗin ya rabu kenan amma dai yana da kyau a samu abu mai tudu wanda aka yi daidai sabin zira'i wanda zai kai tsayin sutura sai mutum ya saka a gabansa saboda kiyayewa gujewa shiga wannan hadari da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar a kai Allah ya tsare mu na'am
malam tambaya na shi ne kuma yanzu na daren lailatul qadar dan mutum ya yi sallan asham kawai ya wadatar ko kuma dole sai ya tashi da dare ya yi
wanda ya sallan asham da iya ce masa ya tashi da daddare domin manzalla yana cewa ma tsayi- daren ramadana ake so mutum ya raya domin sallan asham raka'an da ake irin yadda muke yi din nan dai raka'o'i ne wanda ana yin su ne a masallaci ko kuma za ka gaba ɗaya ma in har sallah ne yar sunna ba ta fi minti ishirin talatin in wanda da a yi ne yar gwaninta da ga ana yin awa ɗaya ita ma to sauran sallolin da za ka yi da daddaren akalla ya yi sallah ya yi salati wa annabi muhammadu ka fahimce ni wancan sai ya zama kayi adadin na sunna wanda ka kara kuma ya zama nafila tallaka kayi nafila ne kayi kayi nafila ne ka fahimce ni to wannan shine abin da zamu ce a takaice Allah ya taimake mu wannan shine abin da zan gama a takaice in har mutum ya yi sallan asham to zai iya ƙara yin wani abu Allah ya ba mu nasara masha Allah Mhm. to wannan shine dai maganar da muka faɗa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kuma kamar yadda na gama dai wanda ya haukace ya dawo cikin hayyacinsa mazabar maliki abin da suka tafi kenan kuma shine magana mafi karfi wanda Allah ya ba mu iko Allah ya taimake mu ya tsare mu da gushewan hankali albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani Allah ya taimake mu sai dai sabanin maganan kuma wanda ya yi suma kamar yadda aka yi magana na tsallakewan sallah to Allah ya ba mu nasara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا من القيامة إنك لا تخلف الميعاد آه سيدي مال أحمد داك زوك أمنا جوابي منتي بيار تكنا سيكا سيكا منا دا الدعاء ما شاء الله تو إن شاء الله Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ya gafarta wa iyayenmu shugaban Allah ka saka musu alkhairi wanda suke neman addu'o'i a wajen Allah ka biya musu bukatunsu wanda suka tsaya cikin hidimta ma wannan karatu Allah ka hidimta musu albarkan annabi Muhammad albarkan alqur'ani Allah ka biya mana bukatunmu ka sa mu cikin bayinka da ka yanta su wanda kai musu rahma wanda kai musu gafara ka sa mu cikin bayinka yardaddu yantattu albarkan annabi Muhammad albarkan alqur'ani ka babu muwafaqa dar laylatul qadri yau dai dare ne na 21 ana san mutum yayi ta fadin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kamar yanda ya tabbata a ruwayan sayyidatuna Aisha ta tambayi annabi Muhammadu in na ga laylatul qadri mai dan roka manzo Allah ya ce mata ki roki wannan da laylatul qadri yana da yana da kamanni ana iya ganin haske a cikin laylatul qadri yadda suke cewa a'a ana iya gani shi dare da kadar yana zuwa da sanyi kuma ana iya ganin sanyi wasu kuma suka ce a'a dare da kadar idan ya zo zaka ji babu iska babu zafi babu sanyi sannan ana iya kallon haske din wanda ya bayyana masa yana iya gani kuma takan iya ta zo ta wuce ma kai baka ga komai ba kuma Allah ya amsa addu'anka a lokacin to shi yasa mutumin da yake da dama a irin daren kare ya bacci sai da safe in dai ba ya san yana fita kodogo bane to sai ya yi kokari abinda Allah ya sa ya dace shikenan Allah ya karba Allah yana da ikon ya maka laifi kadirin ka a yanzu wani kuma ya masa da nan gaba Allah ya taimake mu ba mamaki ko tunda daren daren mu yanzu daren mu ba shine daren wasu ba don har Allah zai iya bambanta daren mu anan da can zai iya yi ma wani falala haka akwai ayyamur rabbi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة الحمد لله Mm-hmm.